الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين هدو قوة شادية وتنظى القائدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقبرنا مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha uku ga watan shida a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kaset ɗinmu na tamanin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na littafin Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin salatul khusufi a mun yi bayani akan yadda ake wannan sallah kuma mun yi practical dinta na ga mun zo muna magana akan al-khutbatu fi salati ko eh al-khutbatu fi sala a cikin sa muke ko ba da sala eh na'am na'am za mu ta hadisin asma'u ne abi musa al'ashari tambayoyi guda biyu wace da wace lallai kuwa eh kana rike da tambayar yau wato wace tambaya ne salatul istikhara gaskiya ne akwai wata tambaya da malam yusuf ya yi dangane da salatul istikhara muka ce a bar tambayar ranan rana ice sai mu saka ta ta shiga cikin karatu a tambaya ta farko shin salatul istikhara da wannan addu'a da ake yi ta istikhara shin a cikin sallah ake addu'ar ko kuma a'a sai an idar da sallah sannan ake yin addu'ar to abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sai bayan an idar da sallah sannan ake yi wannan addu'a idan aka yi sallah raka'a nafila raka'a biyu bayan mutum ya sallame sannan sai yi wannan addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim har zuwa ƙarshen wannan addu'a ta istikhara wannan shine abin da ya tabbata cewa bayan an gidan da sallar ake yi ba wai a cikin sallah ko a tahiya ake yin ta ba abu na biyu malam yusuf ya tambaya akan shin wannan salatul istikhara da addu'ar istikhara sau ɗaya ake yin ta akan matsala ko kuma ya halatta a nanata ko a maimaita duka wanda mutum ya ji ya gamsu da hi malamai suka ce ba matsala idan kai guda ɗaya ka ji ka gamsu baka da bukatar sai ka ƙara babu laifi in kuma ka ji akwai buƙatar ka ƙara don ka samu nutsuwa babu laifi ka ƙara kana iya yin sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku amma dai kar mutum ya yi ta maimaitawa kuma ya yi ta nanatawa kuma har ya fita daga cikin larura ya shiga ya mai da abin kamar wani abu wanda kusan kullum ake maimaita shi ina fata an gane amma in kai ɗaya ka ji baka gamsu babu laifi ka ƙara maimaitawa amma dai asali sau ɗaya ake bukata a ainihin wato yi ta waɗannan tambayoyi ne masu muhimmanci kwarai da gaske Allah ya karɓa mana kuma Allah ya ba mu ladan abin da muke so mun yi a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda nana aisha ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar da rana ta kisfe a ya faɗa a cikin abin da ya shafi kusufil kamari wa shams ya ce innahuma ayatani min ayatillah to lalle waɗannan ayoyi ne su daga cikin ayoyin Allah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kisufewa saboda wane ya mutu ko kuma saboda an haifi wari ina fata an fahimta a Allah yana firgitar da kuma razanar da mutane ne da su cewa idan mutum ya ga haka ta faru shikenan babban abin da yake gabansa shine ya koma ga Allah har ma muka kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ubartar mutane da su tafi masallaci a wanda wannan shine muhalli ko kuma guri da ɗan adam ke iya samun sauƙi da kuma wato ainihin nutsuwa idan al'amari ya rikice masa ya tafi masallaci dangane da al'amarin wato addininsa da kuma rayuwarsa saboda haka ana buƙatar a mai da hankali dangane da tafiya masallaci a je a yi addu'o'i mai sallah ya yi mai nafilfili ya yi mai karatun ƙur'ani ya yi mai hailala ya yi mai tahmidi ko tahalili ya yi ta yi za mu tashi a abi musa al'ash'ari hadisin abi musa al'ash'ari mun yi shi shi ma wa zahiru qawlihi fafza uku to bari mu haɗa maganar da hadisin abu musa al'ash'ari ɗin domin magana za ta hukuta hadisin abi musa al'ash'ari yake cewa khasafati shamsu fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'an yakhsha an taquma as-sa'atu fa ata al-masjid fa salla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aytuhu qattu yaf'aluhu وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده وبها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء أبي موسى العشعري yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama rana ta kisufe a zamanin shi da Allah hira hirar da kuke din nan ko ku koma gefe ku ci gaba da ita ko kuma ku mana shiru da Allah kuna daukar hankalin mu wallahi fa qama annabi sallallahu alaihi wa sallama fazi'an annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tashi a firgice ko a razani yakhsha an taquma sa'a yana tsoron kar wannan abin fa ya zarce ya zama tashin alkiyama saboda yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake tsoron Allah jama'a hadiri yana iya razana annabi yana ganin hadiri zai iya zama azaba kuma Allah ya ga dama zai iya mai da shi azaba ruwan sama zai iya zama azaba daga gurin Allah Allah na iya mai da shi wato ainihin wato azaba haka iska kai iska kamma Allah ya yi wasu mutane azaba da ita kuma ko yau Allah ya ga dama zai iya juyar da iska maimakon ta zama rahama ta zamanto azaba da bala'i akan mutane ina fata an gane don haka daga annabi ya ga wani abu ya canja ko wani yanayi ya zo wanda ba a saba gani ba annabi yakan firgita saboda tunanin cewa Allah ba abun wasa ba ne zai iya ya azabtar da mutane da wannan abu da haka manzan Allah da ya gani faƙama fazi'an sai ya tashi a firgice yakhsha an taquma sa'a yana tsoron kada kiyama fa ta tashi fa atal masjid manzan Allah sai ya taho masallaci da gudu fa salla yayi wa mutane salla bi atwal qiyamin wa ruku'in wa sujudin da mafi tsayir abin nan tsayuwa ita sallar qiyamul abna wato kusufi shamsi wal qamar ba kamar sallolin azhar ne ko la'asar ba sallah ce da dama ana yin ta dan a rarrashi ubangiji ya sako daga fushin da yayi da mutane haka labudda a yi abin da Allah zai yarda da wanda yake yi to daga cikin abin da mutum kuma zai yi a sallah Allah ya da shi ne ya tsawaita kira'a ya tsawaita tsayuwa da haka ita ba sallar tsaki ba ce ba za ka wa liman tsaki ba saboda ta iya yiwa kuna masallacin Allah ya tahi kiyamar ma to ba gara ma a tsawaita ba ko ba haka bane ba in ya so ma kiyamar ne ta tashi kana masallaci amma an sallame ka da gudu ka tafi kuma ka fita daga masallaci Allah ta da kiyamar to ya za a yi saboda haka sallah ce wanda kowa ya bar abin da yake yanzu ba ta duniya ake ba a'a ana ta yadda za a yi a gama lafiya da Allah ne don haka duk in ma rikici in ma ciniki kake kawai ka bar wannan cinikin ya isa haka idan a ofis ne ka watsar da ofis din duk abin da kake ciki ka ajiye shi a gefe ka taho masallaci amma abin mamaki kamar yadda muka faɗa gabata sai kaga ana wani abu wanda Allah na iya juyar da abin ya zama kiyama amma wani ya yi da gudu ya yi yamma da mashin wani ya fito da gudu da mota ya gudu wani kuma yana zaune yana ta hira da mutane yana kyalkyala dariya bai dame shi ba bai san cewa hakan na iya zama wa ƙarshen rayuwar shi ba bai san zai iya yiwa wannan wasu sa'o'i ne na ƙarshe yake kirgawa akan yatsun shi ba da wannan duk yana daga cikin shagaltuwa da gafala da mutane suka yi da lahira ba sa iya tuna cewa kaza na iya zama azaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi sallah wa mutane bi atwali qiyami da mafi tsayin tsayuwa da ya kamata a ce an yi a sallah wa ruku'in da mafi tsayin ruku'i aka yi ruku'u a jima sosai ana tasbihi ana jinjina wa Allah ana tuba ana ta istighfari duk wata addu'a kana yin ta in kuma ba haka ba addu'ar da ka saba yi a cikin ruku'i kai tanana ta ta in baka san sauran addu'o'i da ake a ruku'u ba ga hina irin su subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhu ko banda wancan wanda ka saba kana iya yin wannan ko in ka gaji da wancan ka shiga wancan ina fata an bayyanci magana wa sujudin haka kuma ya yi sallah da mafi tsayuwar sujuda wanda ita ma ana so a yi addu'o'in da ake a sujuda kala-kala wanda mun ka karanta a baya da ku wanda ke bukata ya je ya ƙara dubawa ka ƙara duba waɗannan addu'o'i sannan ka hika hisnul muslim zaka ga addu'a'un fi sujud addu'o'in da ake a cikin sujuda ba kala ɗaya bace suna nan da yawa sai ka ɗauko su ka zo ka dinga aiwatar da su marawaishi yake cewa a nan gurin akwai mara aituhu qattu ya fa'alu amma an cire maɗin ni dai ana babu ban sani ba ko ana ku yazo yawwa wanda ban taɓa ganin ya yi irin wannan sallar ba tun da nake in ji abi musa al'ashari allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus annabi da ya idar da sallah cikin hudubarsa da ya yi wa mutane وقال سيتي مسو هذه الآيات التي يرسل الله waɗannan ayoyi da Allah ke turo wa mutane la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi ba suna faruwa ne saboda an haifuwa ne ko kuma dan wane ya mutu ba ba kuma ta ban faɗa lokacin da wannan abu ya faru ɗan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai suna Ibrahim ya rasu wanda ake ce masa mu'azzab to sai wasu suka ɗauka cewa saboda rasuwarsa ne wannan abin ya faru sai suka dinga yawo a garin makka ko a garin madina suna ainihin wato maganganu cewa ai saboda rasuwar ɗan manzan allah ne wannan abin ya faru to annabi da ke sahibul aqidati was sunnati wat tauhidi ne nan da nan maza maza sai jawo hankalin mutane nuna musu wannan abin da suke faɗa ba daidai bane kuma haka ake bukata daga kaga mutane za su zame ko za su ɗauki wata aƙida ko wani abu na suluki wanda baya kan doron ƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne idan ma ba duk malamai ba to a samu wasu wanda za su miƙe marmaza su ja hankalin mutane su ce jama'a wannan abin da wane yayi ko wannan abin da wasu wane suka yi ko wannan abin da jama'a suke yawo da shi a gari ya saba wa tauhidi ya saba wa aqida ya saba wa sunnar annabi Muhammadu wannan wajibi ne akan masu da'awa don haka muka samu annabi yana yi daga ya ga mutane za su kauce daga ya ga mutane za su fandare daga ya ga mutane za su ɗauko dakon wani abu wanda zai kai su wuta marmaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taka burki ya ce ba haka abin yake ba ga yadda abin yake so don haka ka daina tada hankalinka don mun ji wata sabuwar aƙida ta fito mun yi wa jama'a bayani kai daina damun kanka wai me yasa mu ba za mu yi shiru ba a ba za mu yi shiru ba shugaban mu annabi muhammadu ma bai yi shiru ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ko kuma a'a mun ga wani kuskure ko a gwamnatance ko a shugabance mun yi magana ka ce wai me yasa za mu yi magana a'a shugaban mu annabi muhammadu haka ya koya mana من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه سيتي وذلك أضعف الإيمان wanda duk ya ga mugun abu a cikinku minkum annabi ya ce dukanku kenan kowa da kowa in ya ga mugun abu zai faru ko yana faruwa ko ana kokarin yin sa to maza maza in yana da ikon kaudahi da hannu ya kauda shi haka ne idan ba shi da ikon kaudawa kawarwa da hannu ma'ana wala Allah gwamna ne wala Allah shugaban kasa ne wala Allah minista ne wala Allah darakta ne wala Allah abin nan commissioner of police ne a'a kwamandan na sojoji ne ko kwamandan na ainihin wato civil defense ko wani abu makamancin haka yana da shugabanci a hannunsa wanda zai iya takawa abin birki kuma wala ya kafu uku baha baya tsoron me zai biyo baya dan ba abin da zai biyo baya dan ya takawa abin birki to manzon Allah ya ce maza maza ya amfani da wannan damar ya takawa abin birki haka manzon Allah ya ce idan dai yana da iko da hannunsa ya kawar haka ake so in ya gaba shi da iko amma zai iya magana a saurare shi akan wannan matsalar kuma a yi aiki da abin da ya faɗa to maza maza idan mai liman ne a masallaci ya hau mimbari ya jawabi to wannan abin da ake jama'a ba daidai ba ne a ji tsoron Allah a gyara jama'a kun fahimci magana da kyau ko wasu 'yan kasuwa a garin nan jama'a sun kira ni tun da na fara hudubar nan ban gaya muku ba amma yanzu bari in gaya muku kuma dama na yi niyya ranar juma'a zan yi magana a kai suna ƙoƙarin su musa akan wasu maganganu da wasu abubuwa da suke faruwa a harkokin kasuwanci a jihar gombe wanda kuma mun san cewa suna faruwa ba ƙazafi aka yi musu ba ba ƙarya aka yi musu ba amma suna ƙoƙarin su nuna cewa su ba a musu adalci ba a musu kaza ba a musu kaza to ni ban sanya mutane suke so su zama ba shikenan a dinga ganin mutane akan kuskure kawai a ja baki a shiru ba zai yiwu ba baka biya min kudin registration na karatu ba baka sanya aka yi ne karatu na ba don haka kiɗanka na jiyo wasan kaza ne ba ruwanka da ni in na faɗi magana in ta ta kanka kai salati ga annabi ka sun ya ta wuce idan kuma kana so ne wai sai ka hana ni magana to gaskiyar magana wai manemin kahon kare ya wahala haka bahaushe ya ce mai neman kahon kare jama'a ya wahala ko bai wahala ba dan daidai zai wahala ya samu ko to mai tunanin wai zai hana ni magana akan wasu abubuwa da nake sani ko na sani na kuskure ko na abubuwan da ba daidai ba yana ganin wai yana da ikon ya hana ni magana akan waɗannan abubuwan wallahi aiki ya same shi saboda haka yan kasuwa ku ji tsoron Allah kawai kuma ku yi haƙuri kuma ta kanku abin ya biyo me yasa da ya bi ta kan wasu a da a baya ba ku taba kira kuka ce me yasa ake magana ba sai yanzu dan ta biyo ta kanku kawai ka gyara kuskurenka algus da kake a kasuwanci ka ji tsoron Allah ka daina annabi ya ce man ghashana fa laysa minna daukar yara da kuke kuna hana su haƙoƙinsu ku ji tsoron Allah ku bari don wani yana cewa wai an ce ba a bawa yara haƙƙinsu to ai su ma yaran akwai waɗanda ba sa yi ba daidai ba na ce to ai baka ji hudubar da kyau ba su ma yaran mun ja hankalinsu ko ba mu ja hankalinsu ba na ce ka saurari hudubar amma da ke so kake ka ji laifi sai kunnen ka ya tohe daga jin nasihar da aka wa yaran shago kai he ka ji taka sai zama taka ce ta dame ka yanzu kun san daga cikin mutane sun kasu kashi biyu akwai wanda in ya zo ya zauna a gurin karatu Allah Allah yake ya ji an faɗi wani abu na kuskurensa don ya samu ikon ya je ya gyara faɗu ba da hadar rajo madalla da irin wannan wajen zuwa ya saurari karatu bukatar sai ji ina kuskurensa yake ina matsalarsa take ina inda yake ba daidai ba ya je ya gyara akwai kuma wanda so yake ji an an faɗi kuskuren wani shi fa ba matsalarsa bane dan a faɗi kuskurensa ko kar a faɗa amma shi damuwarsa su wani a ci ubansu jama'a haka ne ko ba haka ba wannan yana da matsala wallahi to wanda ya fi wannan muni shine na uku shine shi so yake malam ma da yake faɗin gaskiyar ɗayan biyu ta samu malam ko dai malam ya kuskure wajen faɗin gaskiya ko kuma malam ya faɗi gaskiya shi kuma a same shi ya aikata mafi munin abin da ya faɗa ban gane ko kun fahimci maganar ba to wannan shine ya fi kowa lalacewa shi kuma so ka yi ƙoƙari ya zama kullum idan ka zo za ka saurari nasiha ko za ka saurari wa'azi babbar damuwarka shi ne ina ne inda kai matsalarka take ina ne inda kuskurenka yake to sai ya zamto kullum kokarin ka kaji naka laifin sai ka gyara wallahi tallahi duk mutumin da Allah ya taimake shi yana da irin wannan zuciyar to ya gama da duniya lafiya wallahi amma in dai ka ci ko fito cikin ɗayan biyu ko dai so kake kaji an faɗi kuskuren wani ko kuma so kake kaji shi mai faɗin kuskuren ya bige da wai mai dokar bacci ya bige da gengeni kai wannan shine damuwarka to aiki ya same ka wallahi mu ji tsoron Allah faɗakarwa da malamai suke mana da nasihar da malamai suke mana ba suna mana ne kawai don suna jin haushin mu ba domin akwai wanda yake ganin nasihar da malamai suke yi tamkar rigimar da ke faruwa tsakaninsa da sa'ansa ne a unguwarsu jama'a kun fahimci magana wallahi abin da wani yake ɗauka kenan yana ga irin yadda suke cece kuce ko suke sa'insa tsakaninsa da wani sa'ansa ko wani makocinsa ko wani abokin harkarsa to gani yake abin da malam ke faɗa ma daidai yake da wannan kawai malam baya kauna shi ne shi yasa yake faɗin kaza ko malam baya son sa ne shi yasa yake faɗin kaza ko malam ya tsani harkokinsa ne shi yasa yake magana yo menene ribar malam idan ya zama haushin ka yake ji shi yasa yake magana na farko ba yayi dan Allah ba ba shi da lada na biyu abin da yake jin haushin ka akai idan Allah ya sa ba za ka dena ba wallahi tallahi sai dai gama jin haushin ka amma ba za ka dena ba haka ne ko ba haka ba gara ashe ya faɗa maka tsakaninsa da Allah idan ya faɗa dan Allah yana da lada in ka gyara kuma nan ne ma yake da asalin lada da haka yan kasuwa ku yi hakuri magana ce ta fito ta kanku da irin matsaloli suke faruwa na harkokin kasuwanci da al'amura waɗanda suke ba su da daɗi da yadda ake zamba cikin aminci da yadda ake cutar da waɗanda ake ɗauka aiki ku ji tsoron Allah ku gyara ku ji tsoron Allah ku gyara matsalar da na faɗa na cewa wasu fata suke yi Allah Allah suke yi su ji ka daga kayanka za su sayar za ka sayar su yi masa su karyar da shi su wargaza shi don kawai ka sayar musu da sauƙi su su je su samu kuɗi wasu da ke sun san ɗabi'arsu ne wannan abun suna jin haushin dan me yasa za a ce haka abin tambaya shin haka tana faruwa a cikin ko ba ta faruwa tana faruwa to amma wasu suna jin haushi dan me yasa aka fara to dan me yasa ba za a fara ba ɗabi'a ce ta wasu daga cikin 'yan kasuwa waɗanda ba sa so su tausaya wa mutane mu ba mu ce dan ka sayi kaya araha ka ci haramun ba mu ba mu faɗi wannan ba kayan miliyan ɗaya ne sai ka taya dubu ɗari da hamsin sai mai hici ya sayar ma baka ta haramun ba amma tabbas baka da tausayi jama'a haka ne ko ba haka ba baka da tausayi wallahi kuma annabi ya ce rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah ya rahama ga mutumin da yake tausayawa mai sayarwa yake kuma tausayawa mai saya a gurin shi kai baka san addu'ar annabi Muhammadu ne shine tambayar da muke ma ka ce ba ka so shi kenan ka je ka yi ta cin ribar ka tsugugu ka yi ta samun kuɗin ka tsugugu amma ka sani cewa addu'ar annabi ta tsallake ka shi kenan kawai ba wani abin tashin hankali a ciki ko kuma maganar da muka yi cewa akwai masu kuɗi miyagu ‘yan kasuwa miyagu wanda suke sayan kayan wanda bai kai su ƙarfi ba amma su riƙe mar kuɗin su hana shi kayan kuma su hana shi kuɗin yayi ta bin su wani ma idan ta zo da tsautsayi sai ta masa biyan tsurut-tsurut har sai kuɗin sun lalace ba su mar amfani ba jama'a na ga mutumin da ya sai da gidansa miliyan tara amma na rantse muku da Allah har alaɗin naira dubu ashirin ya nuna min cewa an biya shi da dubu ashirin ashirin ni din nan da ido na ba wai labari aka ban ba miliyan tara ya sai da kayan amma na rantse da Allah daga cikin biyace-biyacen da aka yi har akwai transaction na naira dubu ashirin wannan adalci ne in ka san ba ka da kuɗin da za ka sai kayansa don me yasa ka saya ban gane ko kun fahimce ni ba da dubu ɗari mai yawa kenan dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin wataran dubu hamsin wataran har dubu ashirin ya zo har gida ya nuna min ya ce wallahi malam wannan daga cikin biyan ne dubu ashirin aka tura mu haka kuɗin suka lalace abin da ya sayar don ya dunkula kuɗin ya abu mai amfani bai yi ba saboda ba a bashi kudin a yadda a yadda aka yi alkawari ba yanzu akwai wani kes wanda ina nan ina kokarin bincike a kan shi ban gama ba amma zan faɗa don haka wanda ya Allah ya san kes din yana ta- yana da alaka da shi ba ruwanka da ni ban iso kanka ba tukun sai na iso yanzu ina faɗa ne a babin darasi kuma ban faɗi sunanka ba in kuma ka bayyana kanka ba ruwana wallahi ba ruwana in ka bayyana kanka amma ina nan ina bincike akan kitsin kitsin yana gabana malam yaro ne wallahi tallahi jama'a ya haɗa kuɗinsa da dubu ɗari da dubu ɗari biyu da dubu kaza da dubu kaza ya zo ya sayi tifa a gurin wani mutum kusan naira miliyan goma ba kuɗin nan yake da shi a dunkula ba da ƙyar ya haɗa kuɗin nan suka yarjejeniya da mutumin nan akan idan ya bashi miliyan kaza to ya zo ya ɗauki mota daga baya ya cika tamar kuɗi wallahi yaron nan sanda ya gama haɗa kuɗin nan kaf da ya zo yana magana sayan mota sai aka ce masa an sai da mota wallahi tallahi komanda kuma ya ba da kuɗinsa sanda ya zo yana tambayar ina motar sai aka ce masa an sai da mota an sai da mota kamar yaya kai wane ba da wane da wane muka zo muka zauna da kai muka yarjejeniya akan zan dinga ba da kuɗin nan da kaza da kaza ba har na gama haɗawa a ban mota ya ce haka aka yi ya ce to ya aka yi yanzu na gama haɗa kuɗi kuma a ce ma an sai da mota ya ce to shikenan naji tunda an sai da mota to a ban kuɗi na ba shi ne ba jama'a a hakan ma fa ba a kyauta mar ba amma a damar da kuɗi sai aka ce a'a yanzu ba kuɗi za a kama ba akwai wata mota da za a baka a madadin wancan to da ke yana aikin ya san motocin duka kuma yana tare da wanda sun san asalin motocin ana kawo masa motar da suka je suka yi bincike akan motar sai suka samu kuɗin wannan motar in sai da ita za a yi bai wuce rabin kuɗin wancan ba macacciyar mota ce ragargazazziya ce aka kawo masa a madadin kuɗin shi sai ya ce bai yadda ba bai karɓa ba shin jama'a tsakani da Allah kuɗin sai kamata a dawo da shi ko waccar mota ko kuma me ya kamata a yi ko kuɗinsa ko a da- kawo masa waccar motar wannan shine ka'idar shari'a sai ya zama ba a bashi kuɗinsa ba na farko na biyu ba a dawo masa da waccar mota wacce ta asali ya cinikinta ba da ya ga abin ba zai yiwu ba sai ya kai kara efcc to efcc suna da ɗabi'a idan suka bincike abu suka fahimci lallai lallai wani ba shi da gaskiya sannan wani allah ya shirya ko ba zai ba da kuɗin ba ko ya kashe to za su tura ka ina kotu je alkali sai ya matsa mutum sai ya dawo kuɗinsa to ana kai matsalar kotu shi wannan da ya yi rashin gaskiyar shi ma sai ya ɗaura waya to yanzu maganar da nake muku ana nema a danna wannan yaron a gurin shari'a a kan cewa ba shi da gaskiya dangane da kudinsa da ya bayar kusan naira miliyan goma na rantse muku da Allah kitsin da yake faruwa kenan don Allah don Allah ina gaskiya a cikin wannan al'amari da ma to fa irin waɗannan matsalolin suna nan sun fi dubuwa ne ɗari a cikin sun fi dubuwa ne ɗari kuma kar a yi magana kar a ce irin wannan ba daidai ba ne a bar mutane su yi ta abin da suka ga dama saboda su suke ɗaukar ɗawainiyar mu ire-iren waɗannan suna nan sun fi shurin masaki a cikin al'ummar mu tana aikatawa zalunci karara na rantse da Allah idan da zan tsaye da karatun nan in ba ku labarbarun kisa-kisan da ke gabana irin wannan irin wannan irin wannan na rantse da Allah sai mutum ya awa ɗayan nan karatun bai kuma labarun ba su kare ba kuma na san kuma nan da za mu tada wani mu ce mai ka sani akan irin wannan zai yi jawabin shi ma wani abu da ya sani haka ne ko ba haka akwai ire-iren waɗannan misalai to ko wai irin waɗannan maganganu ne wai mutane so suke a yi shiru a bar mutane kawai su tafiya har sai sun shiga wutar tukunna sannan sai mu je lahira sai Allah ya tafiye mu Allah ya ce to me yasa ku malam albani kun san waɗannan matsalolin me yasa ba ku mutane bayani sai mu koma cewa Allah Allah hana musu kai mu faɗa jama'a kun fahimci magana da kyau hana musu kai mu faɗa mun faɗa suna jin haushin mu don haka sai muka rabu da su to kun san amsar da Allah zai bayar ai ko ma anzalna min al-bayyinati wal huda saboda haka al'amuran suna nan da yawa dole ne mu ji tsoron Allah mu kiyaye ji tsoron Allah a matsayin ka na musulmi ka bi dokoki da ƙa'idodin shari'a sai ka zauna lafiya da kowa ba ka so a yi magana akan mas'alar ka to shikenan ka ji tsoron Allah ka gyara amma ba zai yiwu kuna aikata miyagun abubuwa kuma ba kwa so a yi magana ba wannan ba daidai ba ne wannan ba adalci ba ne saboda haka duk wanda yake tunanin wai ya buga mun waya wai kana so in bar irin waɗannan maganganu wallahi aiki ya same ka ina ƙara gaya ma wannan magana don haka ran juma'a zan ci gaba eh hudubar bata kare ba in Allah ya da ran juma'a za mu dora kawai mutane su gyara alakar su da ubangiji kawai shine don haka Allah maɗaukakin sarki yana firgita bayansa ne da ayyukan da suke aikatawa da irin waɗannan ayoyi na ainihin wato kisfewar rana ko wata da haka yace walakin yukhawwifu Allah biha ibadahu Allah yana firgita bayansa ne da irin waɗannan fa idza ra'aytum shay'an min dhalik annabi yace daga kun ga irin haka ta faru fafza'u ila zikirihi wa du'a'i ku tashi maza ku dinga ambaton Allah da addu'a ga Allah don haka wanda ya samu dama ya zo masallaci sai ya yi abubuwan da ya sauwaka wanda bai samu damar zuwa masallaci ba a inda yake maza maza ya bar abin da yake fara addu'a kawai ya fara ambaton Allah idan ka ji ba abin da ka iya fara karatun alkur'ani kawai in shi na kuke kowa ya bar maganar da ake a fara karatun Qur'ani idan baka haddace ba buɗe waya dama bai kamata musulmi yana da waya babba kamar irin haka a ce ba da ful Qur'an akan ta ba da na murya da na hoto duka kana musulmi baka da wannan to kana da matsala wallahi daga irin wannan ta faru ba za ka iya ba kai hadda ba ko baka haddace ba ba inda ka haddace Qur'ani buɗe ka buɗe surar da kasa za ka iya kalla ka karanta kai ta karatu duk wannan baka iya ba to kai ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel kai ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk waɗannan addu'o'i ne na tuba da komawa ga ubangiji kuma yanzu yanzu sai Allah ya saurari bayi saboda shi Allah duk da akan fusata shi ya azabtar da mutane to kuma mai jin roƙo ne da addu'a sai ya fi yanzu yanzu yanzu ku lura asali damunan nan ya kamata a ce ta faɗi tun kusan wata ɗaya da ya wuce amma Allah ya hana ruwan mutane kuma ba ruwansu kaga daga ƙarshe Allah sai ya haƙura kuma sai ya sake mana ruwan yanzu ga damuna ta zauna amma asali ya kamata a ce iwar haka domin idan ka kwatanta da wasu shekaru yanzu muna sha nawa ga watan shida sha uku to wallahi a wasu shekaru da suka wuce daidai iwar haka amfani ya fara fidda kai koma ya fara yin kwaya yes amma yanzu ne ake shuka fa jama'a wanda Allah ya taimaka suka ɗan yi shuka da ɗan wuri Allah kuma ya sa sun yi abin shuka tana kokarin samun matsala sai Allah ya sauke ruwa to su ne suke hudar huda ta farko ko suke noma na farko amma idan ka koma shekarun ba za a ga iwar haka wasu guraren har huda ko masara ta fara fidda kai ko wani a makamancin haka wannan yake nuna mana wato ubangiji yana fusata da mu amma ba ma ganewa Allah kiyaye don haka ku yi ta ambaton Allah fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun wa du'a'ihi ku yi ta addu'a an gane maganar da kyau ku wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum nan alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin an gane ku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wasu gifarihi ku ta neman gafarar ubangiji malam ya ce wa zahiru qaulihi sallallahu alaihi wasallama fafza'u haƙiƙanin magana annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa fafza'u wato ku ainihin wato firgita ku tashi ku razanu zuwa ga ambaton Allah alwujubu wanda yana wannan yana fa'idantar da wajibi ne malam abdul azim albadawi ya ce wannan yana nuna wajabcin yin addu'a ɗin da nuna wato tashi a ji a ambaci Allah ɗin fatakunu salatul khusufi farda kifaya don haka salatul khusufi a bisa wannan fassara sai ta zamanto farilla ce ta kifaya wato farilla ce amma fardu kifaya abinda ake nufi da fardu kifaya idza qama biha al-ba'd saqata anil baqi ko kuma saqatat anil baqi idan wasu suka tsayu da yinta to ta zama ta sauka akan wasu ba lalle bane sai kowa ya zo kamar yadda kowa ya yi azhar ko kowa sai ya yi la'asar ko kowa sai ya yi magarba ko asuba ko kowa sai ya yi azumi wani ba zai ɗauke wani ba to ita ba haka take ba in wasu suka tsayi za su yi to saura babu laifi a ce he sun yi misali marasa lafiya misali matafiya misali wanda suna bacci ba su ma san me ake ciki ba to su ta faɗi a kansu ko kuma wanda yake cikin wata larura wanda ba yadda ya iya ba zai yiwu ya bar ya bar larurar ya taho misali a ce yana jinyar wani a asibiti ba zai iya bari ya taho masallaci ba a yi sallar tare da shi shikenan ta faɗo a kan shi ko kuma yana kan hanya ya yi tafiya ko kuma yana cikin wani larura muhimmiya ko kuma yana cikin wata harka ta kasuwa wanda barinsa na minti biyar ko goma zai iya sa ya tafka asara na fata kun fahimci magana to irin waɗannan masu larura wacce shari'a ta yadda ana iya ainihin wato sauke musu cewa ba dalle bane he sun zo amma in ba wata larura irin wannan da muka ambata kake ciki ba ko makamanciyarsu to lalle daga kaga irin wannan ya faru na kisfewar rana ko wata kamar yadda kowa zai taho masallaci kai ma wajibinka ne ka ainihin wato taho masallaci ayi waɗannan salloli da waɗannan addu'o'i tare da kai shi yasa sallar jana'iza ita ma fardu kifaya ne idan wasu sun tsayu idan mutum ya rasu a anguwa to ba lalle bane dan kana cikin gari sai ka zo an yi sallah da kai ba lalle bane tunda akwai wanda in baka zo ba su za su yi haka ne ko ba haka ba to kai ta faɗa a kanka musamman in kana cikin larura wanda barowarka cikin wannan abin ka taho yin sallar zai zama damuwa gare ka ko ga harkokinka ko ga wasu al'amuranka to malamai suka ce kai ta faɗa a kanka ba ta zama to wajibi ko dole sai ka ainihin wato yi ba jama'a kuna fahimtar magana amma da a ce wani zai rasu kuma sai a rasa waɗanda za su yi mara sallah sai kai ko ku sai kuma ya zama kuna cikin larura to dole ku bar larurar ku zo ku yi sallah domin ku yanzu ta zama wajibi akan ku tunda babu masu yi jama'a kun fahimci magana haka da za a ce an samu kisfewar rana ko wata sai zama duk garin ba wanda ya iya yadda za a yi sallah tunda ai gashi mun kwatanta wanda kuma ba kowa ne ya iya yadda ake sallar ba ko ba haka ba sai aka ce sai kai ne ka iya ko ku ne kuka iya to dole ne ku bar abin da kuke ku zo ku yi mutane sallah saboda a yanzu sallar dole ne akan ku tunda babu wanda za su iya yi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku to wannan shine magana da malamai suka tabbatar da ita da kuma wato ainihin wato ingancinta da haka fa takunu salatul salatul khusufi fardu kifaya kama qala abu awana fi sahihihi kamar yadda abu awana haka ya rawaito a cikin sahih nasa a babu bayanu wujubi salatul khusufi abu awana ya rawaito a cikin littafinsa cewa babin da ke magana akan bayanin wajabcin sallar kusufi wato tana zama wajibi a wasu lokuta kamar yadda muka ambata thumma saqa ba'd al ahadith as sahihati fil amri biha sannan ya koro wasu daga cikin hadisan da suka nuna umarnin wannan sallah din ayi an yi umarni da ayi wannan sallah wa huwa zahiru a sani ibn khuzaima fi sahihihi yace kuma shine zahirin abin da ibn khuzaima ya san'anta a cikin sahihu ibn khuzaima nashi fa innahu qala fihi domin al-imam ibn khuzaima shi da ya tahi cewa yi babul amri bis salati inda khusufi shamsi wal qamari babin da ke magana akan an yi umarni da a yi sallar kusufi shamsi da kuma kusufil kamari duk abin da aka ce an yi umarni a kansa wajibi ne ko ba wajibi ba wajibi ne to ita wajibcin nata shine in irin waɗannan abubuwan suka faru in misali aka rasa wanda za su yi sai ku to ta zama muku wajibi in misali aka ce wasu ba su iya ba sai ku ne za ku iya yi wa mutane to ta zama muku wajibi amma in an samu masu yi banda kai ko an samu masu yi banda ku to ku ba wajibi bane akan ku ina dai fata ana fahimtar magana aiko Allah ya shirye da mu to shine wa zakara aidan ba'd al ahadith fil amri biha shi ma da ya tahi sai kawo wasu daga cikin hadisai waɗanda suke umarnin a ainihin wato yi wannan a sallah din mara yace qala al hafiz fil fatih hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya haɗa mu da shi a cikin jannatul firdausi a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da bakwai ya ce faljumhuru malamai mafiya yawa sun tafi ala annaha sunnatul mu'akkada akan cewa salatul kusufi kamari ko shamsi al-imam ibn hajar ya ce sunna ce mai ƙarfi ana so a yi ta kwarai da gaske sunna ce mai ƙarfi bai kamata ka batta ba misali sallar idi karama ko babba sunna ce mai ƙarfi bai yiwuwa mutum ya batta in ba da larura mai girma ba ba a so ka ringa barinta domin sunna ce amma mai ƙarfi sunnatun ce mu'akkadatun an gane magana da kyau ku sunna ce mai ƙarfi wasarraha abu awana fi sahihihi bi wujubiha ولم أرى ولم أره لغيره إلا كما إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة ونقل ونقل ونقل الزبن بن منير عن أبي حذيفة عن أبي حنيفة أنها أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنيفة أنها واجب malam yake cewa wa sarraha abu awana fi sahihihi abu awana ya bayyana karara a cikin sahihi na abu awana bi wujubiha yace lalle wannan sallah ta kusufi shamsu ko kusufil kamar wajibi ce abu awana ya faɗa haka a cikin littafinsa sai malam yace walam arahu li ghairihi ban ga irin wannan fatawar ba ga wani in ba abu awana ba shi abu awana ya tafi akan kawai dole ce kamar yadda sauran salloli suke dole jama'a kun fahimci magana sai ce to shi dai bai ga irin wannan maganar a cikin ainihin wato a ga wani mutum ba in ba abu awana ba illa ma hukiya an malik sai dai akwai maganar da aka hakaito daga imamu maliku annahu ajraha madral jumu'ati shi ya ce sallar kusufi shamsu ko kusufil qamari tana nan a matsayin sallar menene juma'a to mu yi tambaya a nan sallar juma'a wajibi ne ko ba wajibi ba ne wajibi ce to amma idan larura ta samu mutum wacce bai samu sallar juma'a ba shin dole juma'a ce za ta maye masa juma'a ko kuma zai iya yin sallan azahar azahar zai yi ko to me yasa in har wajibi take kamar azahar ai azahar ita take biyan azahar ko to don me yasa ita juma'a juma'a ba ita take biyan ta ba azahar na iya biyan ta ba zai gaya min dalili na'am saboda ita sati ne eh a sati sau ɗaya ne ne dai karama za a yusuf ga kai saurin sarewa ai da hinka kai ai mursisi ake in aka faɗi fatawa kawai malam yusuf dakewa za ka yi mutumi na eh now eh ta sallallahu alaihi wasallam eh yaka mm now mm نعم جزاكم الله خير نعم ايه da zahar sai da hudu ba to ga maganar da ta fi kusa da daidai ko ma mu ce gaskiya ita ce ma daidai din sallar juma'a ba ta cika sai da menene sai da hudu ba haka ne ko ba haka ba to idan mutum yanzu aka ce ya rama sallar juma'a dole sai ya yi mai ko an masa mai hudu ba idan ba a yi hudu ba ba ko ya yi juma'ar juma'ar ba ta yi ba domin hudu ba tana daga cikin menene rukunin sallar to amma akwai tambaya da za mu sake buzuro da ita a nan mutum ne ya zo masallacin juma'a liman ya sauko ya gama hudu ba ta farko ya gama ta biyu amma yanzu nan ya kabbarta za a fara kira'a sai ya zo shi ma sai ya kabbarta ya samu sallar juma'a ko bai samu ba to amma bai samu hudu ba ba liman ya dauke masa Kai, mutanen nan Kai, wato kuna fahimtar abubuwan nan ba sosai ba ina ta so in sa ko a lungu amma kun ki shiga wallahi na'am na'am eh sai hudu ba ta zama madadin raka'a biyu ta'ida kun ji fatawar malam ku eh da haka in baka samu hudu ba ba sai karama biyu dama hudu ba a matsayin raka'a biyu take da haka dole ka yi azahar ko maganar sa fa tana da wajihi fa a cikin a cikin maganganun malamai fa maganar sa tana da wajihi ai asalin ita sallah ma kamar yadda hadisi ya zo yana cikin muwadda na imam malik yana cikin bukhari da muslim cewa furidat salatu raka'atayn raka'atayn asalin sallah an wajabta ta ne raka'a nawa nawa bibbiyu bibbiyu sai aka ce fazida fi salatul hadri sai aka ƙara daga baya ta zama hurhudu hurhudu a sallar ina a sallar zaman gida sannan sai aka bar sallar tafiya kuma ta zamanto ta tabbata a nawa nawa a bibbiyu bibbiyu amma asalinta tun farko dama nawa aka wajabta biyu daga baya ne aka kara azhar in a gida kake ta zama hudu magariba abin isha da ainihin wato la'asar tuma in a gida kake ta zama hudu saboda haka magana mala ita ma tana da wajihi cewa asalin juma'a hudu ba tana matsayin sauran raka'a biyu ne na azhar da haka idan ka rasa juma'a in ka zo nawa za ka yi hudu ita ce maka a madadin menene hudu da baka samu ba to abinda nake so in ƙara tambaya har ilo in baka samu hudu ba ba sai kai sallar sin sallar ta yi ko ba ta yi ba ta yi shine amsar sannan bayan ta yi me matsayin hudu barka da baka samu ba shikenan kawai ka rasa cikakken lada na wanda ai muna da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a mutumin da ya zo juma'a a sa'a ta me ta farko za a ba ladan wanda ya yanka mai raƙumi in ya zo a sa'a ta biyu za a ba ladan wanda ya yanka saniya in ya zo a sa'a ta uku za a ba ladan wanda ya yanka rago ko in ya zo a sa'a ta hudu za a ba ladan wanda ya yanka kaza in ya zo a sa'a ta biyar za a ba ladan wanda ya sadakar mai koyi to akwai kuma wutar waya ta ta ce idan liman ya idar da hudu ba sai ya miƙe to mala'iku kuma za su rufe takardarsu na ɗaukar roll call saboda a sallar juma'a ana roll call jama'a ana kiran suna daga liman ya gama addu'a zai sauko daga kan mimbari ya tada sallah to mala'iku sun rufe to kai kuma ka shigo mala'iku sun rufe littafi me matsayinka absent Mala abba ya ce ka zama absent an kira suna babu kai kawai an gane magana da kyau ku annabi ya ce daga liman ya idar ya tashi zai tada sallah sosai mala'iku su ma dan za su fi sahu ne da su za a yi sallar da haka tunda za a yi sallah tare da su ya su rufe littafinsu kaga dai sunanka baya ciki to malamai suka ce lalle sunanka baya ciki amma ka samu sallah ka samu sallah sai dai baka da cikakken lada na wanda ya zo a sa'a ta farko ko ta biyu ko ta uku ko na makamancin haka na an dai rage asara ko ka ji ba zan fara ne ya ce ya dai rage asara Allah ta Allah shirye da mu wanne a cikin maganganun da na ɗauko wancan satin to ka gani na mamanta wani lokacin dama karatun zuwa yake in yi escape kuma shi kenan so shawaran sun yi escape eh na ƙara tuno su in kun ji na faɗa abu na ce guda kaza ne sai kuka ji na faɗi wani adadi ban ƙarasa ba maza maza wani ya tunatar da ni ba ka ban yi escape kuma sai ihe a hankali yawwa to ku dinga dai tuna da ni cewa malam a karasa mana kaza saboda wani abun ka haddace shekara goma da suka wuce kana cikin karatu kawai sai ka ji abin ya zo ma to daga an yi wasa kuma sai ya tafi sai kuma ka kara tuno shi Allah shiryar da mu so a takaice bari mu karasa wannan maganar da haka yake cewa ya tafiyar da ita a magudanar juma'a to tun da shi ya tafi yadda ya ta gudanar juma'a kaga yana ganin wajibi ne kamar yadda juma'a take menene wajibi shi imam maliku to sai malam ya ce wa naqala azabnu ko azainu ne azabnu ne ko azainu ne azainu ibn munir ko azainu ibn munir ya ainihin wato ciro an abi hanifata daga abu hanifa annahu aujabaha cewa abu hanifa ya wajabta wannan sallah an gane ko wakaza naqala ba'du musannifi al-hanifa annaha wajibun wasu daga cikin wato shashin wanda suka yi rubuce-rubuce a mazhabar abu hanifa na fata an fahimta hanafiya a shashin bangaren hanafiya su ma sun lakalto cewa annaha menene wajibatun lalle sallar kusufin shamsu ko alkamar wajibi ce ala ayyi halin jama'a sallar kusufin alkamar ko shamsu ba wajibi ba ce wannan ita ce magana mafi inganci wannan fatawoyi ne kawai na malamai kowa in ya kalli nassoshin sai ya yi nazarinsa sai ya bata hukuncin kaza ko kaza ina fata an fahimta amma magana mafi inganci ba wajibi ba ce in wasu suka tsaya suka yi ta to ta fada akan saura amma wannan dai na nuna mana muhimmancin ta alal akalli tunda har malamai suna tattaunawa akan wajabcinta kamar yadda juma'a take wajibi to akalla wannan na nuna maka cewa sallah ce muhimmiya wanda bai kamata musulmi ya wasa da ita ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko amma magana mafi inganci sallar fusufi shamsi ko alkamar ba wajibi ba ce idan wasu suka tsayu akan ta ta faɗo akan saura abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu as-salatu jami'a eh ita ce ake yi asa yana tambaya cewa a masa tunatarwa akan wannan irin nau'in kiran sallah ne ake idan za a yi sallar kusufil kamar ko ashams shine muka ce ba kiran sallah ne normal ba sai dai a ce as-salatu jami'a ina fata an gane Allah ya samu dace na'am bismillah ladan